بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا أكو وتا هدو shekara ta 1441 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 30 ga watan 11 shekara ta 2019 a lissafin Turawa muna darasi na 39 darasi na 39 a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka na alkaba'ir na Imam Zahabi ba yaya abin ba sautin bai yi ba idan za ku iya tunawa a karatukan da suka gabata muna magana ne akan wani fasali mai tsawo da ya shafi wato zalunci الظلم الكبيرة السادسة والعشرون كان أشيمك يتفافتاوا ban sani ba yau za mu tashi alkabiratu sabi'a wal ishrun ne mun yi wannan almau'iza din ko ha tayyib mala yake cewa alkabiratu as-sabi'atu wal ishrun babban zunubi na ashirin da bakwai wanda aka tsoratar da mu aka tsoratar da mu aikata shi المكاس ما لا يتشي وهو داخل في قول الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم المكاس المكاس من أكبر أعوان الظلمة بل هو من الظلمة أنفسهم فإنه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه لمن لا يستحق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاس لا يدخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس رواه أبو داود وما ذاك إلا لأنه يتقلد مظالم العباد ومن أين للمكاس يوم القيامة أن يؤدي للناس ما أخذ منهم إنما يأخذون من حسناته إن كان له وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ من فيأخذ لهذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وفي حديث المرأة التي طهرت نفسها بالرجم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له أو لقبلت منه والمكاس من فيه شبه وهو من اللصوص وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ ومن جندي وشيخ وصاحب راية شركاء في الوزر آكلون للسهد والحرام وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت النار أولى به والسهت كل حرام قبيح قبيح الذكر يلزم منه العار وذكره الواحدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب وعن جابر أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخمر كانت تجارتي وإني جمعت من بيعها مالا فهل ينفعني ذاك المال إن عملت فيه بطاعة الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة إن الله لا يقبل إلا الطيب فأنزل الله تبارك وتعالى تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث قال عطاء والحسن الحلال والحرام yau za mu tashi ne akan magana dangane da almakkasu abin da ake nufi da almakkas um, kamar yadda za mu zo mu karanta maganganun malamai dangane da ma'anar wato waɗanda suke tsayawa a hanya ko kuma suke bin mutane suna ɗora musu wani kuɗi na dole suna karba kamar wani haraji ko wani rabano na zalunci shi yasa a wani gurin aka kamanta su da 'yan fashi da makami duk wanda zai zo ya karɓi kuɗi a wajenka ba tare da haƙƙi ba ta hanyar zalunci dole ka ɗauka ka bashi ana ce da shi makisu ko almakas tax ne aka sa wa mutane ake karɓa ta tilas tilas wanda Allah bai san da shi ba annabi bai san da shi ba yanzu in ban da rashin tsoron Allah ba da rashin tsoron Allah da rashin tunani waya ce wai wai an saka haraji a ƙasan nan ko a garin nan wai hatta mai tuka keke sai an kama shi an bada ya bada haraji mai wheelbarrow da yake yawo da yalan bello ko yake dako da shi akwai haraji a kansa mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza su yi ta karɓar kuɗaɗen mutane ba tare da dalilin shari'a na shari'a ba yanzu gwamnati me za ta yi da kuɗi in ta karɓi kuɗin mai kyawa keke ya kamata mutane su rinka tunani su rinka sani ya kamata yanzu mai wilbaran da yake yawo a gari yana neman sai ya yi ma bai samu dakon ba yanzu me za a karu da shi dan an karɓi kuɗi a hannunsa kuma a karɓi kuɗin wasu su soke su su je su yi raba daidai su cinye kai ka bar a zalunce ka wani ma rasidin ƙarya yake zuwa ya je a buga duk mun sani rasidai na ƙarya sai a buga rasid na ƙarya sai a zo ana yanka ana baka ana karba naira ɗari naira ɗari biyu naira abu mawakar ci wannan almakis azzalim al almakasu mai karban kuɗi na zalunci a hannun mutane mai karban haraji na zalunci mai sakawa mutane tax tax na zalunci bari ku ji abin da aka faɗa a kansa malam ya kawo aya ya ce Allah ya faɗa innama sabiru ala alladhina yuzlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqqi ulaika lahum adhabun alim kadai hanya tana ga waɗanda suke zaluntar mutane yabguna fil ard wal shahid yazlimuna nas suna zaluntar mutane suna yin fasadi a bayan ƙasa ko suna yin zalunci ba tare da hakki ba suna karɓan hakkin mutane Allah ya ce waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi ka shiga uku inda wannan kake ciyar da iyalinka ka yi asara inda shi kake ɗaukan nauyin 'ya'yanka malamai sun yi magana akan hukuncin wannan almax din na farko dai um, imamun nawawi yake cewa almaksu min akbahil ma'asi wannan almaksu da muke magana a kan shi ko almakkasu yana daga cikin mafi munin sabon Allah da zunubi almubiqat masu halakarwa ba dan komai ba yace saboda bala'in zaluntar mutane da suke tsayawa suke suna karban kudin mutane ko ka bayar ko a wulakanta gashi nan muna gani suna yawo suna karban kudi a hannun mutane ko baka in baka bayar ba a wulakanta ka a tozarta ka a ci mutuncinka mutane za su bi ka bashi ranar tashi alkiyama ka karɓi na wannan ka karɓi na wannan ka karɓi na wannan ka karɓi na wannan ba tare da haƙƙi ba kuma abin ya maimaitu ka ɗebi shekaru kana karɓa imamun nawawi yake cewa wannan min akbahil ma'asi wa dhunubi al mubiqat wa dhalika li kasrati yace mutalabati an-nas lahu wa zalamatihim indahu wa takarrara dhalika minhu wa intihakihi للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها a karɓi kuɗin kuma a je a kashe kuɗin ba ta hanyar da ta dace a shari'a ba wani zuwa yake kawai ya karɓa ya je ya gyara miyarsa kawai kada ka ɗauka cewa wai ba ni sunan shi an karɓa wani abin kirki wani ake zuwa a yi shi a'a da yawa akwai kuɗaɗen da ake karɓa wallahi azimu malam ba shiga aljihun gwamnati bari ga muku wani abu guda yanzu motarka ne sai a kama ka sai a ce ai baka da duci ba ka da duci ana bin ka sai ka yi duci na naira dubu ɗari bakwai ko na miliyan ɗaya duci da za a kai aljihun gwamnati sai a je a daidaita da kai a je a karɓi kuɗi a wajenka kamar dubu ɗari biyar ko ɗari uku ko na makamancin wannan sai a baka takarda ta iska ba za a zuba kuɗin aljihun gwamnati ba almaki su kenan almakka su kenan gwamnati ta ce su tsare su karba in sun karba su sa aljihun gwamnati sai su karbe kudin suna da rasid na iska da za su dauka su baka amma wallahi taro bai zai shiga aljihun gwamnatin ba ko kai a karbi naira miliyan guda a hannunka aje a zuba wa gwamnati naira dubu ɗari biyu almakasu kenan wanda annabi ya ce duk wanda yake da irin wannan ɗabi'ar ba zai shiga aljanna ba yana faruwa a haraji da yawa da ake karɓa na gwamnati su zo su bi ku su ce ku bayar in ba ku bayar ba su wulakanta ku idan kun bayar kuma ba za su sa aljihun gwamnatin ba da wannan ake gina gidaje da wannan ake sayan motoci a gari suna kyalkyali da wannan ake auren jajayen mata da wannan suke tura 'ya'yansu ƙasashen waje da wannan suke wato gina tafka-tafkan gidaje na alfahari da wanda ake ganin su ana gaishe su a gari ana cewa su su ne su almakkasu na kenan masu karban kudin mutane ba tare da haƙi ba imamun nawawi ya ce mugun zunubi kenan ya ce bala'in shine ran tashin alkiyama layi za a yi maka za Allah ya faɗa hadisin abu dawuda imam ahmad ya rawaito hadisin na 1733 17333 abu dawud ya ruwaito shi shi ma la yadkhulu jannata sahibu maksin duk ma'abucin karban kuɗin mutane da zalunci din nan bai zai shiga aljanna ba hadisi ne hasanun li ghairi kamar da shu'aib al-na'ur ya faɗa abin da ake nufi da al-maksu wani kuɗi ad-darba allati tufradu ala nas wani kuɗi da za a farlanta a ce mutane sai sun bayar a dole ban sani ko kuna gane karatun kuɗi na zalunci da za a ce sai ka bayar kasunan barkatai a je na a karba a je na a karba mutane suna cikin kunci suna cikin wahala ba a ba su ruwan sha mai kyau ba ba a ba su wadataccen wutar lantarki ba ba a ba su magani a asibiti ba ba a ba su gado kyauta a asibiti ba ba a ba su makaranta na 'ya'yansu ba ka je ka ga makarantun gwamnati yadda suka lalace a ba su kaza ba a ba su kaza ba babu security ba aminci kowa yana cikin tsoro yanzu yanzu za a shiga gidanka a yanka ka kuma a tsira ba ka da yanci kuma a zo ana dora maka wani kuɗi da za a rika karba a hannunka na dole dole ga sunan dai abubuwa malam masu tarin yawa to wannan haramun ne shine makarbe karbansa ake ce da shi makis ko a ce da shi makkas ko a ce da shi ashar ko almakisu ko almakasu ko ashar an ce da shi ashar ne akwai masu karɓan 1 over 10 ɗin dukiyarka don kada ko kaya sai a ce 1 over 10 za ka bari yanzu saboda lalacewa fa a ƙasar nan fa mutane suna nan a bakin hanya kwanan nan muka je gona muna dawowa mota ce muka muka ciko ta gona ta na je dawa ce na noma ni da kuke gani na ina cin dawa da gaske eh saboda canjin yanayi ka san me zai faru yaushe zan bari in saba da cin shinkafa da taliya yawa na sha kota da dawa boss ne haka muna zuwa sai jami'i sai tsaye da mu buhuno ne shinkafa buhuno ne lissafa mun lissafin ce kai to baka gani dawa ce wallahi wannan da ni aka yi wannan abu ya duba ya duba ya duba ai ɗaya daga cikin ku kai kana nan ce Allah bai dawa ce muka noma muka ɗauko ta ko dawar ma sai mun biya mata kuɗi a lokacin da shinkafa ce na ɗauko to lissafi za a yi buhu nawa ne nawa ne nasa haka zan cake kuɗin ɗauka na bashi zuba aljihun sai tafi ni ya kyale ni ya wuce almakasu kenan mai karɓan kuɗin mutane da zalunci da haka suke rayuwa su ci su sha su yi kiba ka ga mutum da tumbi kamar ƙwarya aka sa duk kuɗin haram ne suna nan da yawa iyayen da aka rena ka iyayen da za a wulakanta ka Allah nan yana nan yana gani shi yasa muke cikin wahala su suna wahala mu ma muna wahala amma alhamdulillah akwai hisabi ranar tashi alkiyama mutanen jahiliya kafin musulunci sun yi amfani da irin wannan zalunci na ɗora mutane kuɗi suna karɓa ba tare da haƙƙi ba ku fahimci wani abu ba akwai kuɗi na halal da gwamnati ya kamata ta ɗora wa mutane su biya wani haraji sananne wannan ba shi muke magana ba ku fahimta don kar wani ya je ya ce an haramta karban haraji a'a akwai sanannun kuɗaɗe wadda gwamnati ba zai yi ta rayu ba babu haraji akwai harajin za a ɗora kamfanoni da suke samun kuɗi yanzu akwai kamfanoni da suna juya biliyoyi su ya kamata a ɗaɗɗora haraji a karba amma 'yan china sun shigo gari suna samun biliyoyin kuɗi 'yan kaza sun shigo sun buɗe kamfanoni akwai yanzu kamfanoni a garin nan wanda duk ba na 'yan najeriya ba ne amma kashe mu raba ake yi mun sani ba karɓan harajin nasu ake yi yadda ya kamata ba amma ya zo a tsaye da wai mai wilbayar ko wani mai adili sau ko wani mai abin da sauransu a shaƙe shi in bai bayar ba a kwace abin hawansa ko na makamancin wannan ba cewa muka yi kar a bayar ba a je a ta bayarwa Allah sa albarka amma dai a sani duk wanda aka karɓi kuɗinsa ba da haƙƙi na shari'a ba wallahi sai an biya shi ran tashin kiyama kuma ya kamata a rinka tuntuɓar malamai a tattauna da su tun da gari ne na musulunci a ga wanne ne ya dace wanne ne bai dace da shari'a ba kaga an samu bakin na malamai su ma sai su faɗi abin su yi bayani amma wasu kawai zauna suna shan shayi kawai sai mutum ya karkata gilas kawai ɗora ce ai ya kamata kuɗin kaza ma a rinka kaza ka ko ba ka bane ba ba ta yi suke ba su suke yi ba ta cutar da mutane yanzu duk rodi in kun ganshi a garin nan ana murza shi ba ana gini ba ku tambaya wa yake yin rodi ku gaya mu aiki da kamfanin rodi suwaye suke yanzu ku duba alherin da suke samu dukiyar da suke samu akwai abubuwa waɗanda suke outsiders waɗanda ba 'yan ƙasa ba foreigners su suke zuwa su zuki arzikin ƙasar ba ba wani abin da ake tatsan su dama in an zo daidaitawa ake da masu karban da su da za su bar to ya za a yi kashe mu raba ne ku dage mana kafa akan kaza da sauran sauransu ko hawan wannan gwamnatin wata ranar shugaban kasa yana bayani daga cikin bala'in da ya tarar da shi akwai wato da yawa daga cikin kamfanoni a kasar nan ba sa ba gwamnati haraji biliyoyin daloli ne ake bin su bashi ba sa biya sai yanzu ake su ake tatsan su suke bayarwa yanzu ku duba kamfanonin waya ku duba kamfanonin waya din nan yanda suke make money kana daga wayanka halo halo halo kana abin da sai ga 45 ta tafi halo halo ina kana ji na wallahi ai ina jin ka radau wallahi ni kuma bana jin ka kana ajiya sai ga an cire naira 100 baka biya bukata ba an cinye maka kudin ka wannan kuɗi ne yake tafiya inda ka san kana zara kuɗi ne kana bayarwa amma ana gaya muku idan an ba ku labarin yadda ake yin abun abun ba daɗi yanzu wani babban mutum kawai sai dai ya ga naira miliyan biyar wannan recharge card ne kawai na miliyan biyar wani kamfanin waya ya tura masa kawai ya za a yi su iya takura musu ce su biya haraji ko su biya kuɗi ko su ce sai an bi hakkin talakawa ga tsadar data kana ɗorawa za ka da ka dan bude bidiyo ɗaya haka sun janye kuɗin wanda irin waɗannan su da suke samun kuɗi suke making money sosai sai ya kamata a takura su bayar amma ya zo ya kasa tattasai da tumatir yana jiran dan abin da zai samu ya je ya cefa ne an zo an miƙa masa takarda waya ba da haraji tattasai da tumatir fa yake sayarwa su manyan waɗanda suke samun dukiyar su suna cikin aminci talaka kuma suna cikin wahala da a jahiliya wato kasuwanni suke bi bari ku ji wannan a cikin littafi na fito da shi sai ku kwatanta da yadda ake a yanzu da bambanci na jahiliyan da yanzu wanda aka hana ɗin kasuwa suke bi ma kana ya faluhu ahlul jahiliyati darahimun kanat tukhadhu fi min al-ba'i fil aswaq duk wanda ya kasa kaya ne yana sai da wani abu sai a je a dora masa wani kuɗi a ce sai ya rinka biya mu ba yi amilin zakka wanda yake aikin harkar zakka shi ma idan ya je ya karɓa zakkar to sai kuma ya ce akwai wani kuɗi da za a bashi shi kuma kaga fasa shi aka yi je ya karɓo to bayan ka ba da zakkan kuma sai ya ɗora maka wata dariba wani tax sai ce sai ka ba da wannan yanzu munan 'yan haraji ga sunan kala-kala duk wanda ya rubuta wani suna a jikin mota ko na abu sai a tsare shi a ce an kama motar kawo kuɗi kaza duk wanda ya kaza ko a jikin wilbaron ka ne ka rubuta wilbaron sai da yalan bello to sai ka biya sai ka biya akwai harajin federal gamman su zo su karba akwai harajin state gamman akwai harajin local gamman akwai harajin kaza kamfanoni daban-daban kuma wallahi bari in gaya muku akwai yanzu wasu harajin da ake karban su a jihar nan bilal azimu malam inyamurai aka ɗauko su aka ba wa kamfanin karban harajin su ne suke bi suke karban kuɗin dora ma abin da suka ga dama su ba gwamnati abin da suka dama kuma in ba haka ba a bincika akwai wallahi wajen yin takaddun mota takaddu na mota da za ka yi wajen yin kaza da sauransu akwai kamfanonin da wallahi tallahi mugun iyamuri ne kafiri ne shi yake da kamfanin shi yake da waya aka dauka aka bashi shi yake cin moriyar abu sai abin da ya dauka ya ba gwamnati amma dauka a ba wani musulmi ma wanda alƙalli ma yi ma zai karu mana su waɗanda suka san harkar sun fi ku gane wannan bayanin da nake yi kuma ba haka bane wani ya zo ya karyata ce ba haka bane wannan nabi kenan aka ce shi ma haramun ne iya zakka kaɗai za a karba babu wani kuɗi da za a ɗora wanda zai bayar da zakka akwai jarahim kana tukhadu min at-tujari idan marru kuɗi da ake karɓa a hannun 'yan kasuwa daga kurin za su wuce su shiga gari kaza ko za su zo guri kaza sai an ɗora musu wani kuɗi saboda kawai kai kana sana'a ɗan kasuwa ne sai ka bada wannan kuɗi kuma ana kwatanta iya yawan kuɗin iya yawan kayan da ka ɗauko iya yawan kuɗin da za ka biya shine ake ya fi kama da aljamarik da ake fada aljamarik mai aunin mabud ya kawo wannan maganganun a cikin sharhin sunan abi dawud da ya zo fassara almaksu din nan wannan wanda za mu karanta ya ce almaksu annaksu almaksu zulmu tawayar mutum a tauye shi a karɓi wata dukiya a hannunsa ba tare da aiki ba a yi zalunci a karɓi wani abu a hannun shi ha kawai yanzu sai soja ko ɗan sanda da mota sai ya tsaye da kai yaya ce ofisa ya kai ce to to to kai mana abu mana ka ɓata lokaci haka kawai dole ka ɗauki wani abu ka dunkule ka miƙa mai duk wannan kuɗaɗen da ake karɓansu a hanya ko ɗan sanda ko soja ko wani jami'i ko mai yunifom ko ɗan karota ko ɗan wacece duk sunansa almaksu kuɗin zalunci a ɗora maka wani kuɗin da babu da ba shi babu shi a fili karar ba ka ga mutum jami'an tsaro ya zo da ƙaton wando da ƙaton aljihu duk wanda ya zo wuce kawai ya bashi ya wuce idan kayukan mutane ka ɗebo za ka wuce idan bindigogi ne a cikin bud ɗinka ko me za ka zo ka wuce lokacin da aka yi ta rikicin boko haram din nan aka kama wani yaro da makami ya je ya harba harban sai aka kashe da aka zo ana interview da shi da man tsaron suke interview suka ji kai ya aka yi ka wuce ta nan ya ce a cikin gari ta na shigo ai ta bakin hanyar gate ya aka yi ka wuce ya ce ɗari biyu da hamsin na bayar naira 250 ya bayar ofisa ya soke kawai ya ce wuce kai ta biyar ka ko caje ne bai ba kuma abin da yake faruwa kenan a bar mai laifi ya wuce a tsaida mai mutunci a wulakanta shi in dai za ka ba da kuɗi a ƙasar nan ba abin da ba za ka yi wuce ba duk wannan maganganun maganganun banza ne kurin sai dai baka ba da kuɗi ba wallahi to suna yin wannan haka mai sai da kaya bayan wasila'i fil aswaqi fil jahiliya mai sai da kayayyaki sai a je a bishi ana ta karɓa ka sai da kaya ko baka sai da kaya ba sai ka biya ka ci riba ko baka ci riba ba sai ka biya الضربة التي كو الضريبة التي يأخذها الماكس شيني أكي تير شي العشار إمام الشوكاني ما أتكن نيل الأوطار يا بياني أكن ونا ينا فسر من بي أكي نفيد ال ال ال ال الماكس a cikin matalibu ulin nuha juz'i na biyu shi ma yayi wannan bayani yace haramun ne karban dukiyar mutane bi gairi haq ko one over ten ko kaza over kaza haramun ne wanda masu mulki suke karba ibnu hajar al-makki a cikin az-zawajir an iktiraf al-kaba'ir shi ma yayi bayani a cikin al-kabira as-salasuna ba'da al-mi'ah jibayatul makusi haka yace masu karɓo kuɗi na maksu yace ba su kaɗai ba ko sakataren su mai musu rubutu shi ma dai ya shiga wa min tawabi'iha kal kitabati alaiha ko al ya kawo hadisin da kuma ayar da muka karanta inna sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum adhabun alim da mai rubutu sakatare da shaida jabil maksi katibahu shahidahu wa wazinahu mai aunawa wa ka'ilahu da mai dora shi akan kaili sikeli wa ghairihim min akbari a'wani zalamati duk waɗanda suke taimaka musu akan wannan suna cikin manya-manyan masu taimakon azzalumai kai yace bal hum min azzalamati anfusuhum kamar yadda zamu karanta ibnu taymiya Allah ya masa rahama shi ma ya magana akan wannan harka ta almaksu karban kuɗin mutane ba tare da haƙi ba a cikin littafin as-siyasatu shar'iyya shafi na 115 ya yi bayani ya tsoratar ya ce ga sunan kamar 'yan fashi amma ba 'yan fashi ba to bambancinsa da 'yan fashi kaɗan ne nan fashi ma tsare ka zai a hanya ka bashi kuɗi ko ya wulakanta ko ya kashe ka ko ya maka ba shi ma wannan ɗin cewa zai ka bashi kuɗi kwanan nan wani ya zo yake gaya min cewa ya yi tafiya ya je taraba na ce ka malam kasan nan sai dai addu'a ya ce a hanya ne jami'ai za su zo su tsaye da kai duk za a fidda ku daga mota kowa ya fidda na kowa ya fidda national id card ɗinsa kaga za su yi amfani da damar da suka samu ke inda an ce a je a yi national id card bari a fara neman kuɗi da shi idan ba ka da shi dubu ɗaya wannan dubu ɗaya ina take tafiya aljihunsu almakasu kenan ko almakisu kenan ko al'ashar kenan idan ma kana da id card din national id card din to sai ka ba da ɗari biyu ka wuce haka ake kafa layi mai national id card 200 wanda ba da national id card 1000 ka bayar ka wuce ko dan kwatano ne kai ko dan chadi ko dan china ko dan ina ne ma in dai ba ka da shi kawai ka ba da 1000 sai ka wuce kawai haka takaddun mota ma kana da su to kai wani abu in ba ka da su ga abin da za ka ɗauka ka bayar haka ake a ƙasar nan kuma dole ka bayar in ba ka ba su wulaƙanta ka daman ofisa cewa za ka ya faka fakiya fakiya waya waya waya fak haka wani ya yi mana wata rana mun zo wuciya muna da komai a motar daman wanda ya san ƙasar na abin zai tafi da motarsa ba komai ba tara komai da komai duk ya bincika ina kaza kaza na jibga masa wasu takardu ma ba ma na mota bane din na hada masa wala bai gane ba malam haka ake yi billahi alazim wani ba zai iya karanta wata takardar ba zai iya karanta ta ba amma ya iya wulakanta mutane da takardar motin da wasu takardu na wani certificate certificate na wani sanin receipt dan na loda masa sun ce gashi nan ta karanta ana duba ana duba ana duba ana duba kuma bayan an yi haka aka ce to ya fak fak fak me ya faru na lasin driving lasin gashi ina abun kashe gobara gashi na abu birkin ka yana ji nace kwarai kuwa da baya ji da na tsaya kai da baya ji da ban tsaya ba kama fada da surutu na ce yan uwa rabu da shi muka fakin alhaji yaya na ce yaya ba ka duba ka ga ba komai ba wannan na ce to za mu tafi ofisa ya shiru ne ce yaya gwa so ake ka baya in taimako ne fi sabilillahi ina yin taimako na kan sai biredi na ɗari biyu in zuba shi a mota in na ga alamar baka karya ba na zo mun gaisa lami lafiya ce ga wannan kaga sadaka ne saboda Allah naga kana jin yunwa ne amma batun ka tsaye da ni haka kawai ina da takadduna da komai da komai ka ce in ba kuɗi a maganan ba kuɗi kan bata taso ba haka wani ya mana wai wai wai kike kike kike bindiga zai abin nan ce a harbi za ka yi na fito daga bakin mota ta na miƙe na ce ka harba na ce akan me barayi ne mu yan fashi ne da makamu saboda kana da bindiga a hannunka ka ajiye ta a ƙasa mana haka ne mana saboda tsaba yare na mutane hankali ka ji ka ce daga kwatano na fado dan najeriya ne ci mai cikakken yanci me ne kukin bindiga akan me sata haka yi tuhuma ta nace kallon da kyau ka gani na yi kama da mutanen banza kallon da kyau kai ka san ni waye kai na ce to karba wallahi na fito bakin kofar mota ta na ce bismillah karba buga mota ta kura na yi gaba ne tafiya ina yin wannan bayani ne saboda a gane irin cin zarafin da ake wa bayan Allah a hanya kuma wallahi ba da wani abu saboda baka bada kuɗi bane wannan shine al-maqsud din shine al-maqas wanda zai zo itakure kai karbi kuɗi a wajen ka ta dole dole babu wani hujja kuma abin tausayin inda ma aljihun gwamnati za a kai da dama dama yanzu misali in rob safety zai kama ka kai laifi ya rubuta maka haraji gashi nan kana ganin account din gwamnati ne ka je ka sa musu dubu biyar ko dubu goma su wannan ya shiga aljihun gwamnati alƙalli ka taimaka a raya ƙasa da dama dama amma mutum ya takure kai ce ka dauki kudin ka bashi kana gani ya soke aljihunsa ya je ya siyo soyayyar kaza da daddare cinye shi da matarsa kai ya barka da kana kana amma zalunci ne wannan shi sa ibn taymiya a cikin wannan littafi na siyasar shari'a ya yi magana mai zafi kwarai da gaske ya ce suna tsara hanya suna karɓa ala abna isabil min abna isabil ala ru'us wa ala dawab wal ahmal hannun dabbobi a wancan lokacin da kaya idan mutum ya ɗauko ya ce fahada makas alaihi uqubatul makisina ko makasina yace duk da cewa zamu ce wa laysa huwa min qutta'i tariq ba zamu ce da shi dan fashi kai tsaye ba lianna tariqa la yanqati'u bihi saboda ba a iya datsa hanya a ki wucewa saboda shi yace ma annahu ashaddu nasi azaban yawm al-qiyamah me karban kudin mutane din nan ba tare da dalili ba da shari'a fa ta yadda da shi dalilin shari'a ba dalilin san zuciya ba yace yana cikin wanda za a fi kowa zai fi kowa samun azaba ranar tashi al-qiyamah hatta manzon Allah ya ce laqad tabat taubatan law taba ha sahibu masin lahu billah gamidiya wata mace ce ta yi zina ta kawo kanta ta ce tahirni ya manzon Allah ka tsarkake ni ka tsarkake ni annabi ya ce wannan mata kai ta yi tuban da da sahibu maks mai irin wannan laifi na karɓan kuɗin mutane ko shi ne ya yi irin wannan tuban da za a yafe mai kaga wannan yana nuna maka wato haɗarin wannan maksu ɗin ko almakasu ɗin ko almakisu ɗin wannan karɓan kuɗi ya mafi na wannan zina haka aka tambayi allajunatu da'ima lil iftai akan irin wannan karɓan kuɗi da ake zuwa jami'ai suke yi suna karɓa suka haramta wannan yanzu wani abin da yake faruwa ma wallahi malam wasu 'yan sojan haya suke ɗauka sojan haya billahi azimu malam suke ɗauka wani ma ba jami'in ba ne shi ainihin jami'in yana zaune kawai sai ya ɗauki ko 'yar farar riga ko ya ɗauki wata 'yar farmara inda mu kawai mu yanzu a najeriya duk wanda ya sa wannan ɗan farmara ɗan ɗawa bane kawai ya zama ofisa kawai kaga mutum ba gidaje diga kaca a bakin titi yana daka maka tsawa kuma wallahi ba jami'i bane ba shi jami'in yana can ba mu san wace doka ce ta halatta wannan ba ƙarfin ƙauye ne kawai malam za a ɗauko su su zo suna bin ku suna cikin ɗinku ba su iya karatu ba su ballanta na rubutu kuma dole ku ɗauki kuɗi ku ba su in an gama su sarrafa najeriya ce ƙasar mu ne dole mu faɗi gaskiya zalunci ne da ake wa al'umma ya kamata a ji tsoron allah a gyara malam yake cewa wal makasu min akbari a wani zalamaci shi irin wannan mutumi mai karban kudane mutane yana cikin mafi girman masu taimakon azzalumai bari ma dai yana daga cikin azzaluman su karan kansu ya ce fa innahu dan shi ya akudu ma la yastahiq wa yutihi liman la yastahiq yana karban kudin da bai cancanta ya karba ba kuma ya je ya ba wanda bai cancanta ba haka suke yi yasa manzo Allah yake cewa al-makkasu la yadkhulul janna yace la yadkhulul jannata sahibu maksin a riwayar Abu Dawud dinna muku bayani ba dan komai ba saboda me yana wato karban mazalimul ibad dukkan abubuwa da ake zaluntan bayi yake zuwa yake amsa yau ina mai maksu ranar tashi alkiyama zai iya biyan mutane hakkinsu mana ya ce wa min aina lil makisi yawm alqiyamati an ya'khudha lin nasi ma akhadha minhu an yu'addi lin nas ina mai karban kudin nan na haraji na zalunci zai iya zuwa ya je bibiya mutane ina ya isa wallahi ba zai iya ba yanzu inda ake noma inda ake noma hatta irin ma'aikatan gona din nan da damana ne fa idan an baka hayar gona ta gwamnati sai kuma a ɗora maka wani kuɗi wai na ruwa da damana ne fa sai a ce sai ka bada wannan kuɗin wani ofisa kawai zai zo ya karɓa ya soke aljihu ba receipt dole ka bayar an yadda idan da rani ne tunda ana aiki ana gyara a sako ruwa ko abin nan sauransu a ɗora maka wani kuɗi ka bayar wannan ma idan gwamnati ba ta ɗauki ma'aikata da ke biyan su ba amma akwai abubuwan da gwamnati ta ɗauki mutane aiki tana biyan su akan wannan amma wallahi sai ka biya sai ka biya ko mutum ya zo ko ko a airport za ka yi tafiya a jami'i ya gwada ka ya auna ma kaya kaza kaza sai kuma wai ka zaro wani kuɗi wai ka bashi to shi kuma wannan kuɗin da ka bashi na me zaman da yake ba daukansa aka yi yana biyan albashi ba kai nan sha ruwa ka rinka daukewa kai ka wutar ko ba ka bane an samu ido ya zan in sha a wajen yace ya za a iya biyan nauyi ko hakki na mutane da ya ɗiba yanzu ka duba ka ɗauka ka tsaya a bakin hanya wannan zai wuce ka bashi wannan zai wuce ka karba wannan zai wuce ka karba a rana ɗaya kawai baka san adadin nawa karba ba malam saboda lalace ta kai ga wala akwai wanda suke yanka takarda tunda dunkulewa ake yanka takarda na ofisa ga je aiki gashin sai danka masa fat sai miƙa mai takarda ne shi kuma ba zai duba ba saboda yana duban motar gaba sai ya zuba aljihu sai ya je ya tattara takardu a idona na ga wani wani dan dan golf da ya zo ofisin yana tsaye da shi ka duba kaskanci malam ka duba tozarci kana ɗauka albashi sama da dubu arba'in a wata kana jiran goma wallahi malam da ya zo zai bashi malam sai da ya wuce kawai sai ya sako masa ita sai iska ta ta ɗauke ta yiwu sai yana binta sai ga ofisa yana ta yana ta yana ta gode akan naira biyar wani kuma ya zo ya bada ashirin ya ce sai an bashi canji tonti naira ne yana ce yana jiran canji idan Allah ka wuce a wallahi ofis za ka ban canji a ai zan dawo gobe ma zan dawo kuma wannan wuraren ba wai har murna mutum yake a dauke shi a kai shi wannan abu sai rinka rayuwa da kazanta yace abin da zai faru shi sahibu max a kiyama ladansa za a yi ta ɗiba ana ba wa mutane duk wanda ka ci hakkinsa Allah ka raba mu da cin hakkin mutane ya Allah Allah kada ka ɗauki ranmu da hakkin mutane a kanmu ya Allah wallahi malam ibadarsa za a rinka ɗiba sallarsa karatun ƙur'aninsa in yayi salatin annabinsa in yayi shi za a ɗiba a ta biyan mutane a ta biyan mutane imam zahabi ya ce ya shiga cikin faɗin manzan Allah a tadruna manil muflis kun san waye matsiyaci to shine zai zo ran tashin kiyama bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin ga sallah yayi ga azumi yayi ga hajji yayi ga zaka ya bayar amma wa yati ka waqad shatama hada ya zagi wancan wa zaraba hada ya doki wannan wa akhadha mala hada ya karbi dukiyar wannan fa yu'khadu fa yu'khadu li hada min hasanati sai a zo a biya wancan wancan da ka cuta sai a je a ɗebi kyawawan ayyukan ka a biya shi wa hada min hasanati wancan ma da ka cuce sai a je a ɗebi sallar ka a ɗebi karatun qur'anin ka a ɗebi azumin ka na litinin da alhamis ana biyan sa fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alai ko yaqdi ma alai idan kyawawan ayyukan nasa suka kare kafin a gama biyan bashin da yake kansa to shikenan ukhida min sayyi'atim sai a ɗebo zunubin waɗancan wanda ka cuta zinansa ƙaryarsa zaluncinsa cin haram ɗinsa dattinsa ƙazantarsa da ya zo da ita na tashi kyama ita za a zo a ɗiba sai a zo ana loda maka kuma ka shiga uku fatturi had alaihi sun matturi fin nar a loda masa a zuba masa sannan kuma daga baya tun da bayi da aiki mai kyau sai a jefa shi a wuta ya zama ɗan wuta wannan shine malam kaɗan daga cikin illan kaɗan daga cikin illan cutar mutane biro ka cuci mutum wallahi sai ka biya shi yanzu wani yana murna an kai shi ofis ɗin da yana iya zabtare wa mutane kuɗi cuta haka kawai wani akan kwamfuta sai zana yana ta calculation ya cire maka wannan dubu kaza ya cire wannan dubu kaza kawai sai dai kaga salarin ka kuɗi sun tafi ka rasa wa zaka je ka bukatu shi kuma ya tura su a nasa wannan ce fa ta sa saboda zaluncin da ake kai wa mutane ma gwamnati ta sa a ringa irin wannan e-payment din ana biyan mutum ya rinka ganin alert kawai ba table payment ba la da lokacin da ake table payment kashiyoyi da suke biyan mutane kuɗi sun yi kuɗi da na haram a yi ta yanke wa mutane a cire wancan dubu kaza a cire wancan ɗari kaza a cire wancan haka kawai kaga an rage maka salarin babu sababi shi yasa karka yadda naira ɗaya ta wani ta shiga aljihunka wallahi zalunci to wannan shine matsiyaci yace a cikin hadisin da macen da ta tsarkake kanta da ta ce a jefe ta ghamidiyya annabi ce laqad tabat tawbatan law tabaha sahibu maksin la ghufira lahu aw la qubila minhu nayi bayani al makasu man fihi shibahun ko shibahun min qati tariq in baka san waye maki su ko makasu ba shine wani wanda yayi kama da dan fashi sun yi kama da yan fashi da makami dan fashi da mukami shi ma baget yake sawa ba ya rike bindiga a hannunsa shi ma wancan baget din ya saba ba ga bindiga a hannunsa ba ya karbi kudin ka ba tare da haƙƙi ba shi ma wancan din haka kurin kai da aka ce ya baka tsaro ya duba mara gaskiya ya tsaye da shi ya kama shi a'a kai ne kake bashi tsaron dan kai kake bashi kuɗi kuma duk wannan abubuwan da ake ina gaya maka Allah sauki akwai lokacin da zaka je hatta tsayawa da ake a hanya din ana wayewa da sauransu ana yi ne bayan magariba ko dab da magariba sai ga an jefa taya kai ka ce wani aiki ake ga inda ya kamata a je a aiki yanzu garin nan duk wanda zai shigo garin nan ba a cace shi duk jet na garin nan na faɗa ya kamata duk kofofi manyan kofofi da za a shigo garin nan kamar yanzu a ce irin jet din nan na na'ibawa kafin flyover ya kamata a ce an samu jami'an tsaro wani task force na jami'an tsaro duk wata motar da za ta shigo sai an duba ta an ga mai ta shigo Kano da shi haka duk wanda ya zo zai fita daga Kano sai an duba shi an ga su waye za su fita me aka fita babu wancan gate din na hanyar dan bata shi ma akwai gate din yana nan haka zaka shigo wannan ma da rana da daddare kan ma wata rana Allah ya sa ka yi tafiya ka shigo garin nan karfe 11 ko karfe 12 ko karfe 1 ba kowa ko ina za ka zagaya ballanta karfe biyu wallahi sai ka yi gudu a titunan nan wallahi 150 ba kowa har guraren jami'an tsaron ma ba kowa kuma ka gwada gani kwanan nan ne tafiya nake shigowa nake gani na ce ah Allah shi yake tsare rayukan mu kenan duk wani ta'addanci da ka sani mutum zai iya zuwa ya yi shi da daddare a garin nan ya fita lafiya wallahi so duk dan abin da ake dan kafin gari ya yi dan yi abin nan in gari ya dan abin nan kowa ma tafiya yake ba sai da rana a takura wa mutane akwai inda magariba ma tana yi shi kenan zance ya kare kowa yana da yanci kawai so masu shigo da kayayyaki marasa kyau din na ta'addancin ko na barnan sai su bari sai lokacin da sun san babu jami'an tsaron sai su shigo in ma akwai kuma za su ba da wani abu su wuce wa huwa min al-lusus mala yake cewa ai yana cikin yan fashi da makami mai karbo wannan kuɗi na maksu da sakatare katiba huwa shahidahu da wanda yake karba soja yake ko kuma wani babban mutum mai shekaru duk da mai rike tuta ko mai kafa tutarsu akwai inda suke kafa tuta ta alama a wancan lokaci shuraka a filwuziri a kiluna lissofti wal haram suna tarayya a cikin laifi kuma sun ci haram kuma za Allah ya ce la ya tukul aljannata lahmun nabata min soft din naman da ta tsiro a jikin mutum din nama da ya tsiro a jikin mutum na haram da kuɗin haram to ma'abucin wannan namar da zai shiga aljanna ba ka ci da yawa ko ka ci kaɗan suna zuga ka ka samu wajen alheri kana samun cefane mai kyau amma da kuɗin haram ka yi sayayya a gidanka ka kawo su ci mai kyau su sha mai kyau da kuɗin haram ka cika ƙoshi ka yi nama wuta ce za ta cinye ka haka annabar rahama ya faɗa annaru aula bihi sallallahu alaihi wasallam yace wuta ta fi dacewa da irin wannan nama hadisin imamul baihaqi albani yace hadisi ne sahihi yace ya zo a hadisi la yadkhulu aljannata jasadun taghazza bi haram ba zai shiga aljanna ba gangan jikin da aka gina shi da haram babu shi ba aljanna a kotu akwai su zaman su kawai su ta karban haram rijistara ne a'a yaron alkali ne malam corruption a ƙasan nan ya yawa kotu za ka je za a maka shari'a akwai wasu wai yaran alkali kana zuwa za a zo in ma baka gane ba za a ce to kai kokari fa ka nemi wani shine yaron alkali wai shi alkalin wai ba za ka tankare shi ka bashi ba amma yana da yaro shi za ka je ka bawa ya kai mai kuma in ka bayar din in kun haɗu shi kuma zai ce nawa ka bayar ni saboda shi ma yaron zai iya ɗeban nasa abin da ake a ƙasar nan kenan shi zai maka hanya ya karba daga hannunka ya kai abin nan yanzu yanzu kana tsammanin hukunci na kaza ne sai ga an canja shi saboda an je an ga alƙali almakasu ne suna fa da yawa makisan nan ina ta maimaita kalmar dan da kaji an ce maksu sahibul maks to mai karban kuɗi ne ta a rijistara ne na kotu rijistaroni nawa ne suka yi kuɗi na haram saboda za a yi rubutu na shari'a su suka san logon shari'a in sun ga dama ta dade in sun ga dama a yi ta da wuri in sun ga dama a yi hukunci in ba su ga dama ba kaza a hada baki da alkalai a hada baki da kaza da sauransu ma'abucin haƙƙi a danne masa in ba ka da kuɗi ba ka da gata dole ne ma yanzu a ƙasar nan in dai za a yi shari'a sai ka nemi alkali fa ba wai kwada kotu ba sai ka nemi ina gidansa yake sai a ce a ba a ganin sa a gida yana da wani guest house matsiyaci a can yake zuwa ya zauna kai ka ce mutumin kirki zai taho alƙalanci ya ɗaura rawani ya zai zauna ko ya saka kwad ya zai zauna amma kuma ƙazani ne cikakken ƙazani yana rayuwa alal haram ku yi haƙuri mu gaya muku gaskiya yawwa ku yi haƙuri abin yana da nauyi da zafi yanzu nan karatun yau ya yi zafi wani zai ji ciwo amma kuma amana ne in ba mu faɗa ba mu ma ɗin da muka karanta mu faɗa ba sai Allah ya mana azaba yawwa ni ma ina faɗan wasu maganganun ina jin nauyin su amma ba yanda zan yi dole in faɗa saboda na san na fita hakki littafi ne a gabana kuma ku shaida ne duk wannan bayanan da nake yi ana yi ko ba a yi ana yi ana yi ana yi wanda yake da gaskiya yake da nasara a shari'a shine waye ya ga alkali waye yake da kuɗi sai dai kaɗan daga cikin alkalai akwai su mun san su yanzu in na ga dama zan ambaci sunan mutane alkalai ne a garin nan sun yi shuhura ba sa karɓar naira sun yi shuhura amma fa suna cikin talauci wallahi azimu akwai alkali da ya same ni ya kawo ɗansa makarantar mu babban alkali ne amma wallahi ba zai iya biyan school fees ɗin yaron ba yanzu haka zan iya magana shi amma babban alkali ne ya ce alhamdulillah malam wa'azin da kuke yana aiki ina tabbatar maka naira ɗaya ta wannan adam wallahi ba zan ci ta ba amma fa malam ina wahala yace yanzu ga yara na nan karatun su dan albashi na zai iya rike ni ba yace a taimaka masa a raba masa ya rinka biya a shekara ya rinka biya kaza kaza kaza kaza kaza alƙali ne in ka gan shi zaka tausaya masa amma waɗanda suke jan kuɗin fa ya ka gani to haka al'amarin yake ma'aikatan gwamnati su ma suna nan akwai inda ake karban kuɗin ba lalle ku iya ganewa ba amma wasu ku za su iya fahimta akwai ma'aikatan gwamnati da hada-hadar kuɗi ake yi takaddu ne har akoki ne na alfarma a cika takarda kaza ana neman certificate kaza a za a tura za a nemo kwangila kaza a za a yi kaza akwai wanda suna zaune kurin wanka suke suna zuba ganila a jikinsu saboda kuɗin haram da yake gindayawa dole sai ka ba su wani abu kafin su sa hannu a takardar ka ta ƙara gaba kai zama ake ake ciniki to in muka maka hanya kuɗin ka ya fito to kaza nawa za mu baka nawa za ka ba mu kuɗin ka ne na halal amma wallahi sai ka yi sacrifice kuɗi ne kake bi gwamnati za ta baka za ta zo takardar ka za ta zo ta ofishin wani zai kira ka kuɗin ka naira miliyan kaza ne nawa ne nawa nawa ne naka yanzu zan rubuta za a biya mai girman gwamna zai biya a shugaban kasa zai biya a minista zai biya a kaza za a yi amma nawa ne nawa wallahi tallahi ciniki ake yi da su kwabo da kwabo kuma dole kai haƙuri kai sacrifice gaba wani yana da kwangila ta naira miliyan ɗari za a bashi an zo an yi ciniki ƙaƙaƙaƙa zai ba da wai 40% ai da aka ce 50-50 za a yi shi ya ɗau rabi a ba da rabi idan kuma ba bai yi haka ma wallahi kuɗin ba za su fito ba amma wannan karatun kar ku tambaye ni ku tambayi yan kwangila da suke bin gwamnati kuɗi suke bi suna karɓan kuɗi dan Allah a taimake ni wani ya zo ya bayani in ba haka ba ne za ka ga tashin hankali yayin da kake da kuɗin ka za ka karɓe su a hannun gwamnati hanyar da za ka bi ka karɓi kuɗin billahi azim wani lokacin oga kwata-kwatan shi da zai sa hannu shi oga kwata-kwatan na gaba ɗaya fa ba sai na faɗi sunansa ba da zai baka kuɗin bilal azimu sai an kira ka an zauna da kai an yi kashe mu raba musamman in kuɗin suna da kauri nawa zaka baya a je a gaya mai zai bada kaza za mu sake mai kuɗi in bai zai bayar ba ya je ya ci billahi to hatta ƙananan ma'aikata ma yan kunji kunji to mai ɗan dama dama ne yana da naira miliyan ɗari ya haƙura ya ba su arba'in ya karɓi sittin wallahi tallahi wani sai dai ya haƙura ya ba su talatin da biyar ya karbi sittin da biyar wani ya haƙura ya ba su talatin ya karbi saba'in wannan ɗan gata kenan da wahala su sake maka kuɗi haka kawai kai ko ba a ce maka ba akwai wanda zai maka hanya ya sa a baka kuɗin daman ni ma hanyar ma ka san ba aikin banza ma bane dole sai ka gan shi in ba ka ba kuma gobe za ka dawo aiki da haka ake kwangilar titi kai makaranta ka gina a'a gidan marayu kai a'a primary school kai wa fenti a'a menene kai su masu aikin su sun sani duk kun ga ashe almakkasun suna da yawa ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wahidi ya ambata a cikin tafsirin sa wallahi yasrul khabith wa tayyib daga Jabir wani mutum yace ya manzon Allah ni sana'a ta harkar giya ne kuma ni na tara dukiya mai yawa dangane da wannan harkar giya annabi sai ya ce to wannan dukiya ta za ta yi min amfani kuɗin giya da na tara ya manzon Allah fa hal yanfa'uni zalika almal idan nayi aiki fihi bi ta'atillah na tara kuɗi da giya idan nayi aiki na gina masallaci kun ga wannan tambaya ce mai kyau mai sai da giya ne ya gina masallaci mai harkar haramun ne ya gina masallaci dan luwadi ne dan kaza ya tara kuɗi karuwa ce ta je ta yi karuwanci ta biya wa uwarta kujeran makka da umara akwai su da yawa a ƙasar nan yan mata karuwai ne suna ganawa da manyan mutane amma suna da kuɗi sai ta yi karuwancinta saboda tana da haske sai ta rinka turo wa iyayenta taimako ubanta ya je makka ta tura ubanta umra ta rushe gidan ubanta ta daɗa ginawa duk da kuɗin karuwanci ta kai uwarta ta yi umra ta kai kaza ta biya wa ƙannanta kuɗin makaranta amma fa karuwa ce to me hukuncin wanda ya aiki na haram ya zo ya aikin Allah da kuɗin haram ɗin manzo Allah yace in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw sadaqatin lam ya'dil inda Allah janaha ba'uda da za ka ɗauki wannan kuɗi ka zuba su a cikin aikin hajji ko ka zuba su a cikin jihadi ko ka ɗauki wannan kuɗi na haram ka bayar da su sadaka wallahi tallahi ba za su in an auna su ba su kai fuffuken sauro ba a wajen Allah ba su da wani kima fuffuken sauro ya fi su matsayi a wajen Allah inna Allah la yaqbalu illa tayyib manzo Allah ya ce Allah baya karba sai mai tsarki kaga wannan hadisin ya warware mana matsaloli da dama da ake tambaya zalimi ne barawan gwamnati ya saci kudin gwamnati ya biya wa mutum ɗari umra da hajji wallahi ina gaya muku a ofishi ɗaya mutum ɗaya fa sai ya biya wa mutum ɗari kujerar makka kujerar makka nan fa in banda yanzu ma da aka ɗan mammatse abubuwa ba da gwamnati ta ɗan mammatse harkar raba kujerun nan da fa abun ba a cewa komai su talakawa a ƙara kuɗin kujerar naira miliyan ɗaya da rabi naira miliyan ɗaya da ɗari bakwai miliyan ɗaya da kaza wani kuma yana zaune ko naira ɗaya bai saba amma zai iya ba da kujera tamanin na yi aiki a wata ma'aikata alhazai shekarun baya da suka gabata na ga me ake yi manya-manya raba musu ake wane yana da kujera kaza wane yana da guda kaza wane yana da guda kaza haka kurin za a tura masa wannan slot na kujeru kudin waye kudin gwamnati ne shine lokacin da gwamnati ta sa doka cewa kada a ɗauki kudinta a je a biya hajji da umra a yi kaza da sauransu wasu sai suke ta zage cewa gwamnati ta rashin imani ta janye tallafi akan akan abin da ya shafi aikin hajji a ce tallafin su manyan ne ake yi wa ana yin tallafin amma bai yasa ba a rage wa talaka kudin me yasa an yi tallafin me yasa ba a gani a ƙasa ai kyan tallafin in gwamnati ta bayar to kujerar ta sauka ta yi kar ta zama dubu ɗari biyar dubu ɗari uku da hamsin dubu kaza da sauransu to amma gwamnati ta bada tallafi gashi nan dai yana daɗa hauhawa tallafin kuma wasu tsiraru ne su kuma suke cinye wannan tallafin sai mutum ya zo ya zauna ya ga waye zai ɗauka kai na biya ma kai kawo fasfot ɗinka kai na biya ma kai na shi kadai da kuɗin guzuri da komai da sauransu wani ya yi ta halattacciyar hanya wani kuma ya ta haramtacciyar hanya ya kwashi kujerun ya je ya raba wanda ya ga dama in dan siyasa ne ya raba wanda suka yi mai hidima in yana neman kujera ne nan gaba ya dauka babbar waɗanda yake jin tsoron surutun su ya ba su in wani malami ne mai fitina mai yawan surutu sai ya jefa masa guda ɗaya saboda alƙali ya daddaga masa kafa Allah ya saukar da aya gaskata wannan kullahi sabil khabisu wat tayyib mummunan kudin haram da halal ko mummunan abu da mai tsarki bai zai daidai ba walau a ajaba ka kasratul khabith ko da ko mai yawan ya burge ka qala ata yace al halal wal haram Allah yana nufin da halal da haram fa ba ɗaya bane kuma ko da haram din tana da yawa so anan zamu dakata saboda yanayi na lokaci wannan shine fasali da zamu karanta ko mu karanta a yau da Imam Zahabi Allah masa rahama ya ka a cikin wannan al-kaba'ir وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته